اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa da ruwa cewarsa rayuwar mu ta isa wannan rana ta juma'a rana mai albarka a wannan majalisi mai albarka inda muke cin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudan hali ciki wannan tafsir na rabbul azhan ila ma'anil qur'an na allamatu shekh أو بكر محمود بن رحمه الله أنا ربما الله تعالى من موافقة يوم ديني دوت السفر شكرا تدبو تياد تدبو تأربعين دبير باين رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم زام تشيك بتشكي سورة النساء آية تدريد هو مشاشدة ما ليس ولما كان موضوع السورة إثبات العدل والانقسام بين الناس yayin da ya kasance mawdu'un wannan sura shine tabbatar da adalci a tsakanin mutane wa alaja zalika fi suwarin adida ta magance al'amarin tsaye da adalci a cikin siffofi masu yawa tun daga farkon sura hannan wa bayyana ahkaman wadihatan anna zulma mamnu'un kuma ta bayyana hukuncin Allah karara cewa zalunci hanannen abu ne a shari'a walau alaman lam yakun fi nizamin aqidati wal millati islamiyya ko da ku zaluncin nan zai kasance ne akan wanda baya tare da tsari na aqidan musulunci baya kayin tafarkin manzon Allah to ko da shi ne an hana a zalunce shi wa fi ma yati tuzakkiru ko tafkuru akbaru zulmi cikin abin da ke tafe ita wannan sura za ta ambaci zalunci mafi girma ta tafakkaku bihi jami'ul ura wanda da shine dukkan tsaraici yake kecewa kowane tsaraici yake bayyana in dai an yi wannan zalunci wa tatmahinnal adala adalci ya zan ya tarwatse wani zalunci ne yake wannan barna wa huwa shirku shine shirka wa ibadatu ghairillahi ta'ala da kuma bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukaki yace bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إيه
الله سبحانه وتعالى يكي قيامنا inna allaha lalle fashi allah la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa a ce ai tarayya da shi in dai aka yi tarayya da Allah subhanahu wata'ala to Allah baya yafewa ai an yushraka bihi ghayrahu fil ibada ai tarayyarsa da wani a cikin bauta a hada Allah subhanahu wata'ala da wani cikin bauta kowace irin bauta ce kuwa bauta ce wadda ta kasance ta itikani bauta ce wacce ta kasance ta ibada hatta bauta wacce ta kasance ta mu'amala baya halatta a sanya ma Allah ta'ala kini a ciki Allah baya ɗaukan kishiya don haka Allah baya gafartawa da duk wanda ya shirka ai ma'ana idan mata al-mushriku ala shirki wannan rashin gafartawan sai idan mai shirkan ya mutu akai da kaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya faɗa cikin suratul anfal قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Allah ya ce ka gaya ma waɗanda suka yi kafirci in yantahu in suka halu daga kafircin nan yughfar lahum ma qad salaf to za a gafarta musu abin da ya wuce na kafircin da suka yi wa in ya'udu amma akul idan suka kuskura suka koma kuma ga kafirci Allah ce faqad ma sunnatul awwalin hukuncin Allah a cikin waɗanda suka gabata fa ya riga ya shuɗe mana Allah baya barin waɗanda sun kai shirka suka yi tarayyar da suka yi fito na fito da dokarsa har sai ya musu hukuma tun a nan duniya balle kiyama don haka idan mutum yana shirka kowane irin nau'in shirka ne ma dama ya tuba gabanin mutuwa to Allah subhanahu wata'ala zai yafe babu wani laifi da bawa zai a nan duniya wanda zai tuba zuwa ga Allah Allah bai yafe masa ba sai dai idan bai cika wasu sharuɗa guda biyu ba inda Allah baya yafewa laifi wasu abu guda biyu ne abu na farko idan laifin da aka aikata ya ta'allaka da haƙƙin wani halbin halitta Allah baya yafewa a madadin wani sai in wani ya yafe an ci dukiyar wani an zubar da jinin wani an ci mutuncin wani an yi ma wani ba daidai ba an zalunce shi ko mutum sai koma ya ce ya Allah na tuba ka yafe mu to Allah baya yafewa irin wannan domin irin wannan laifi ya hau tudu biyu ne tudun farko ya saba wa abin halitta da Allah ta'ala ya ce inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu ni na haramta ma kaina zalunci cikin wani hadisin qudsi da annabi ya bada labari Allah yace na halatta zalunci ma kaina na haramta shi kuma na sanya shi haramun a tsakaninku don haka fala tadhalamu kada ku kuskura ku zalunci a tsakaninku kage idan mutum ya zalunci wani to ya taka tudun laifi na farko sannan idan kuma ya zalunci wani din ya tada tudu na biyu shine ya saba ma Allah subhanahu wataala dan Allah ya ce kada ayi to wanda aka ya nemi yafiya a wajen Allah shi Allah yana yafewa amma na wani Allah ba zai yafe a madadin sa ba sai in wancan din ya yafe to don haka idan haƙƙi ne na wani shi yasa malamai suka ambaci sharaɗin tuba guda uku in bai ta'allaka da haƙƙin wani ba amma in ya ta'allaka da haƙƙin wani sai zama to sharaɗe hudu wato shi ne sai ya nemi halacci daga wajen wanda ya zalunta waje na biyu da Allah subhanahu wata'ala baya karɓar tuban bawa shi ne inda gargara lokacin da mutum ya zo mutuwa ya zo haƙiƙa ransa yana ƙoƙarin kawowa makoshi a lokacin sai ce ma Allah na tuba to Allah ba zai karɓa ba da haka wanda yake shirka bai tuba daga shirka ba a'a duba yake yi a'a ya ce wani ma Allah ne shehinsa a'a tsafi yake yi a'a shi boka ne kowane irin nau'in shirka mutum yake yi kana sai da ya zo mutuwa mutuwa ta zo masa gargara sai ya ce ya tuba zuwa ga Allah Allah ba zai karba ba kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambata cikin wannan sura can baya wala yasaji tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wala alladhina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adaban alima duk wanda sai da yazo gargara kana yace ya mutu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir Allah yana amsar tuban bawa matukar ransa kai kai ga makoshi ba in dai ba irin waɗannan wajaje ko yanayi guda biyu ba kowane irin laifi ne mutum ya aikata duk girman laifin da mutum ya yi tsakaninsa da ubangiji ya fuskanci Allah da tuba ingantacciya to Allah subhanahu wata'ala zai amshi wannan tubar tasa kuma zai yafe masa قل يا أيها الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا to don haka nan da Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa ai shirka da shi wanda ya mutu akan kafirci wanda ya mutu yana shirka kamar yadda wancan aya ta baya ta ambata wadan da bine mutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima wani laifi daban wanda ba shirka ba Allah subhanahu wata'ala kan iya yafewa shi yasa yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma yana gafarta abinda bai kai wannan ba I mean anwa'il ma'asi daga nau'o'in laifuffuka da bawa ya aikata matukan bai kai shirka ba to Allah subhanahu wata'ala yakan iya yafe shi a kiyama ga wanda ya so wannan abu ne wanda yake ta hatar mashi'a don haka a kullum bawa ya nemi abin da aka bashi garantinsa da abin da ba a bada garanti ba ya fi Allah a ranar alkiyama bai bada garantin zai yi ta ya ce zai yi ne amma ga wanda ya so yana karkashin mashi'arsa in ya so kuma sai kama mutum da laifinsa ya azabtar da shi ya ke yafe masa kaga ba garanti wadda take da garanti ita ce ta duniya da ya ce inna Allah ya zafiru zunuba jami'a Allah yana gafarta zunubi baki daya to shi yasa ake san almubadaratu ila tauba wato mutum ya gaggauta zuwa ga tuba kada ka raina laifi dan baka san a ina ajalin ka yake ba kana ganin abin da nisa ne wata kila yana kusa to don haka kowane bawa sai ya kokarin kyautata dangantakarsa da ubangiji subhanahu wataala abin da ya san yana aikatawa wanda ya fita daga dokar Allah ya saba ma Allah subhanahu wataala to bawa zai koma zuwa ga Allah da tuba ya inganta Allah ya ce yana gafarta abin da bai kai shirka ba a ranar alkiyama ga wanda ya so wa man yushrik billah lalle duk wanda ya shirka da Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida lalle ya fata fata wanda yake mai nisa yaushe Allah ya halicci bawa shi kadai a rai Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya Allah subhanahu wata'ala ya bashi ji da gani Allah ya bashi dukkan nau'o'in ni'ima da ya tara a duniya kana kuma sai sanya ma Allah abin bauta ya sanya ma Allah abin tarayya yace Allah bai iya ba wa ya tsare shi a cikin cikin uwa ta tun yana kadai shi kadai yana cikin rauni wa ya ba shi abincin da yake rayuwa da shi alhali yana kunshi a cikin wani waje mai zafi wani waje kuntatacce amma Allah ya sanya masa yalwa wa ya ba shi kariya ya buɗa masa ƙaramar ƙofa ya fita daga ciki har yanzu duniya wa ya masa waɗannan ababe wa ya ba shi kariya yana mai rauni Allah ya tsare shi daga dukkan irin jinyoyi da wasu abubuwa har ya samu ya kai gabar da ya kai ya kai mallakin hankali ya kai yadda zai nemi dukiya yanzu kuma sai ya ce wani Allah ne zai tsare masa dukiya wani Allah ne zai ba shi kariya ya kamata wai ka tashi ka tsaya wani tsayawa za ka yi shi yasa Allah ta'ala ya goranta makatarai da suke shirka a zamanin manzon Allah ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يتمو عن عظيم كجالي ne da wanda na halitta shi kadai kowa an halice shi kadai halittarsa shi kadai kuma Allah ya shimfiɗa masa duk abin da zai shimfiɗa masa na ni'imomi kuma sannan ya butulce ma Allah to alal hakika wanda ya shirka yayi babban laifi shi saka Allah ya ce wa man yushrik billah duk wanda ya shirka da Allah fa qabbala dalalan ba'ida lalle ya fata fata kuma wanda yake mai nisa anil haqqi gabarin gaskiya fa inna shirka azamu anwa'i dalala domin ita shirka ita ce mafi girman nau'o'in fata wa ab'aduha anis sawabi wal istiqama ita ce kuma tafi nisa daga zama da dai ita tafi nisa daga samun daidaito akan tafarkin zuwa aljanna Allah ka raba mu da shirka Allah ya ce in yad'un min dunihi illa inatha wa yad'un illa shaytanan marida
لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا
Allah ta'ala ya ce in ya da'una in ɗinɗanta na fiye ne ai ma ya da'una ba sa kira addu'a'u a nan ana nufi al'ibada wato ai ba sa bautawa ai ya abudul mushrikun domin annabi ya ce addu'a'u hiyar ibada wato a ƙar'ani idan ya ce adda'awatu kuma ya ce al'ibadatu suna zuwa a matsayin abu wato kalmatan mutaradifan wato synonyms kenan kalmomi ne masu ma'ana irin daya shi saka a cikin kisa annabi ibrahim a.s. cikin surutul kafi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ya annabi ibrahim da yake gaya wa babansa ya ce wa a'tazilukum wa ma tad'una kaga addu'a aka addu'a wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كاجا الدعاء سوءك أكا أمبتا إيه wato zan bar ku da abin da kuke du'a'insa baicin Allah wa ad'u rabbi kuma ni zan yi du'a'in ubangiji na ne asa Allah akuna bi du'a'i rabbi shaqiya lalle ni bazan zo mara shi rabo game da du'a'in ubangiji na ba kaga addu'a an kawo shi kashi uku abinda annabi Ibrahim yace zai yi sannan aya ta gaba kuma sai Allah ya ce falamma atazalahum wama ya'buduna bai ce wama yad'una ba falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillah yayin da annabi Ibrahim din kuwa ya ne sance da abin da suke bautawa baicin Allah don haka addu'a shine al-ibada shi yasa annabi ya ce addu'a hiya al-ibada kenan ashe idan mutum ya ce ya shehi a shehi kamun kaza dan kaza ɗinka dan jahinka ko dan wane ne ya bauta wa shehi domin a nan ba a yin irin wannan kira ɗin sai Allah. ba kira ne na cewa wane kawo mun ruwa na sha wannan addu'a ce wanda ba ta shirka ba mun gane ko i'ana ake nema amma can ku istigasa ce to don haka duk wanda ya irin wannan yayi shirka Allah ya ce in ya da'una min dunihi ba sa bautawa baicin Allah din nan ai Allah ai ghairahu illa inafan face mata su mushrikan larabawa da suke bankama ai su suna da ababen bauta ba za su bari ba da makamantansu irin yadda can magabata matan zamanin annabi nuhu suke yin wasiya la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونصر to su ma haka suke irin wannan wasiya kada ku bar abin bautar ku kada ku bar lata da uzza da manata saboda su ne manya manyan gumakansu to sai Allah yake cewa in yad'una min dunihi ai su waɗannan mushrikan ba sa bautawa baicin Allah din nan illa inafan sai sunayen mata ai ana nufi asnamal mu'annafa gumaka ne waɗanda suke masu sunayen mata nan ana nuna wautar su ƙuraishawa ne ƙuraishawa sun ƙasƙantar da mace a mu'amala mun gane ko ba su ɗauki mace a matsayin mutum cikakke ba shi ya saka idan aka haifa wa mutum ya mace sai je tona rami ya binne ta da ranta kuma wani ma dan shegantaka har sai ta girma tana magana tana kakkaɗe masa gashin gemunsa in ƙura ta haka sai je tona rami ya binne ta saboda tsabar tsanar da suke wa mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun haka suka dauki mata ba su dauke su a matsayin kome ba hasali mata yadda zaka gaji kadara haka ake gadan mata mutum sai ya gaji matan babansa in dai ba gyatu masa ba kuma ya zauna ya kwanta da su mace da abin da ita da kayanta duk mallakan mai ita ne a da zamanin jahiliya haka mace take ba ta da mutunci ba ta da kima ba ta da daraja ba ta da matsayi a wajen ƙuraishawa da sauran larabawa gabanin zuwan musulunci to kuma saboda wauta gumakan da suka ce su suke bautawa su za su ba su kariya su suke neman ceto a gunsu da komai da komai sai suka samu su kuma sunan mata wannan ba wauta ba ne to kaga a hankalce ma a logic ma sun yi wauta to shine aka ce in yad'una illa inasa ai su ba komai suke bautawa ba sai mata sun kaskantar da mata kuma suna bautawa mata misali kamar allata wal uzza wa manata duka wannan mu'annasai ne asma'un ne mu'annasa Allah ce wa in yad'una to fa su sani ba ma lata da uzza da manata suke bautawa hakikatan ba duk wanda ya bautawa wani Allah ba wancan din yake bautawa hakikatan ba yana ba abin da yake bautawa illa shaytanan marida ai ma ya'buduna bi ibadatiha ba sa bautawa komai game da bautar waɗannan gumakan da suke yi illa shaitanan marida sai shaitan kan garare duk wanda ya bauta ma wani Allah to shaitan ya bauta wa in mutum ya bauta wa buda shaitan ya bauta wa in ya bauta wa maciji ko tsaniya shaitan ya bauta wa in ya bauta wa shehi shaitan ya bauta wa in ya bauta wa tauraruwa shaitan ya bauta wa dan shaitan din ne ya kimsa musu su bauta ma waɗancan a bisa alƙawarin da ya yi maridan ay kharijan an ta'a wanda yake kangarare da da ace mu dauki ha domin sun yi ma shedan biyayya wajen bautar gumaka wa huwa iblis shine iblis al-la'in la'anahu Allah Allah yace Allah ya tsi Allah ya tsine masa eh Allah ya ce ya tsine ma iblis wanda Allah ya tsine masa yaushe kuma zaka rike shi a matsayin shine majibinci أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا yanzu za ku rike shi da shi da rundunarsa ‘ya'yansa da zuriyarsa su ne majibinta su za ku yi ƙawance da su aljanu su ne abin da za ku yi aiki da su su ba ku kariya alhali ubansu iblis ya yi babanku da mahaifiyarku tsirara wa hum lakum adu kuma su makiya ne gare ku in ku kuka yi haka Allah ya ce bi isa lil zalimin badala azzalimai tir da irin wannan canji da suka yi canjin bai yi ba to iblis Allah ce la'anahu Allah Allah ya tsine masa abadahu an rahmati Allah ya nesantar da shi daga rahamarsa wa qala kuma ga abin da ya faɗa maimakon ya koma zuwa ga Allah da tuba sai ya ƙara kangara sai ya yi Allah alkawari shi shaidan ɗin da masu bauta ma wani Allah suke bautawa sai ce la'attakhizan na min ibadika nasiban mafruḍa wallahi sai na riga ai la'aj'alan li zan ɗeba ma kaina rabo min ibadika daga cikin bayinka nasiban wani rabo mafruḍan wanda yake yankakke a cikin bayin nan naka ƴaƴan adamun nan sai na ɗebi da yawa iblis ya gaya wa Allah haka lokacin da Allah ya kine masa albarka bayan da aka masa umarni ya bin umarni Allah ya ce me yasa ka bin umarni na uzurin da ya bayar na girman kai ne ya kangare ma dokar Allah sai Allah ya kine masa maimakon ya tuba bai tuba ba kaga ai sai ya bambanta da shi da annabi Adam can gaba kuma da ya sa annabi adam ya yi laifi shi kuma annabi adam da Allah subhanahu wata'ala ya ce adamu me yasa ka ci itaciyar da na hana ka shi ko me yayi sai ya tuba zuwa ga Allah fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai ya mika tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين شي سيتوبا sai Allah ce to na yafe maka shi ko wancan da aka ce me yasa ka ki sai faɗi uzur na girman kai yace ya zaka ce na yi sujuda a wanda yake kaskantacce kasa da ni ni ka halice ni da wuta shi ka halice shi da tabo kuma ka ce na masu sujada to kaga sai ya wauta ai ya ce khalaqatani ka halicin to wanda ya halicce ka ai zai saka kai komai to kaga sai nuna wautar sa anan da kangarar sa to sai Allah ya tsire masa to shi saka a kullum mutum idan ya laifi to ya yadda al-i'tirafu bil dhanbi yana daga cikin sharadi na farko na nuna tuba in kai laifi ka yadda kai laifi amma lokacin da kai laifi sai baka yarda kai laifi ba to baka kama hanyar tuba ba mutum ya kama tafarki ne irin na iblis in bai sa ba sai ya samu sakamako irin nasa Allah ya tsare amma wanda zai yi laifi ya yarda ya yi laifi ya ce eh gaskiya na yi kuskure a yi haƙuri Allah ya yafe mana gaba ɗaya to wannan ya kama tafarki irin na annabi Adam to shi iblis da ya kangare Allah ya tsine masa sai ya ce la'attakhidanna min ibadika nasiban mahruba wallahi sai na rika daga cikin bayin nan naka wani rabo wanda yake yankakke makatu'an ad'uhum ila ta'ati sai na kira su sun mun biyayya ya ƙara da cewa
wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna abanal an'am فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يئدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها مهيصا
إبليس يتشكب لقيام الله تعالى ولو بلنهم ولا يتنا قدسوا yake gaya ma Allah dama wannan Allah ya tsara hakan ne domin ya jaraba mu inda babu iblis ina jaraba za ta ba idan babu iblis ai annabi adam din ba zai fita ma daga aljanna ba da babu iblis ai da mu yanzu ba a haife mu ba an ce ma na haihuwa aljanna ne ba a haihuwa aljanna kaga da annabi adam bai haife mu ba to da yake Allah ya kaddara sai an haife mu kuma dama tun farko ya gaya ma mala'iku cewa a duniya zai sa annabi adam ba a aljanna ba domin cewa ce inni ja'ilun fil ardi khalifa ba cewa ce fil jannati ba ni zan sanya wakili a ban kasa ashe da ma ya riga ya tsara cewa akwai salon da zai zo don jarabawa ta gama cika sai aka samu aljanna aka dandana ta sai kuma Allah ya kaddara abin da ya kaddara aka dawo duniyar da dama nan ne destination din amma sai ya ce jarabawa zai mana idan mutum ya ci jarabawa to zai koma gidan farko Allah ka bai damu wannan gida ka san ba a shiga aljanna da furfura wallahi ba a shiga da ita furfura kuma aina kasa ce kai yanzu furfura da ta fito maka haka kake so ha hato ai furfura na kasa ne ba a shiga aljanna da furfura wallahi babu na kasa ko kadan dan shekara 33 za a maida ka kuma a bisa siffar annabi adam zira'i hamsin kai ya kake gani akwai abin da zai gagare ka na'am ayyada to yadda Allah ya nufi haka zai zaka amma da kyakkyawan mutum ne eh ai bakin ma ba na kasa ba ne to iblis sai alƙawari ya ce wala ubillan na hun wallahi sai na fadda su Allah ka saba ma cikin rundunar shaidan anil haqqi bil waswasati zai sanya wa mutane kokonto ga gaskiya amma sai rika ga ba ita ce gaskiyar ba ke ta sa mutum waswas shi ko mu'mini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al haqqu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha ita gaskiya kamar raƙuminka ne da ya bata raƙuminka ya bata a jeji kawai sai ka gama da shi kuma bayan ka yi tafiya ka yi tafiya ka gaji kawai sai ka gara kuma naka za ka kyale shi kawai kamawa za ka yi to haka gaskiya mumi ne yake da ita duk inda ya ga gaskiya kawai shi baya tantama kawai daukan kayan sa yake dama ta sace amma in ka gama ta yana inda inda akan gaskiya to ba shi da cikar imani to shedan zai sanya musu wala ubillannahum wato zai sanya musu kokonto da waswasu ya ce wala umanniyan nahum kuma sai na sanya musu buri burace-burace buri sau da yawa shi yake halakar da jama'a buri ba burin samun kudin da Allah bai sa naka bane burin samun mulkin da Allah bai sa naka bane kai wani burin samun matar da Allah bai kaddara ta sa bace sai je ya kisan kai ko ya tsafi shi wai sai ya aure ta ko ya je ya ta kullu kullun sharri da zai sama masa laifi wai shi sai ya aure ta ko ba zai aure ta ba burace burace burin cewa kai ma sai kai rayuwa irin yadda babanka yayi babanka yayi shekara 90 kai ma kai daga zaka akwai shaura buri ne wala umanni yannahu yace sai ya ta sanya wa mutane burace burace buri ne mutum ya kibin Allah subhanahu wataala kuma daga an ce Allah ka samu aljanna ce amin kuma baya kan tafarkin manzo burace burace ne shedan yake kagawa mutum wannan wala umanni yannahu sai nayi ta sanya musu burace burace inji shedan ulqi fi qulubihim tulal haya zan jefa a cikin zukatansu tunanin cewa suna da rayuwa mai tsawo wa Allah ba aka wala hisaba zai dinga sanya musu su rika tunanin kai ai ba za mu tashi alkiyama ba kai hisabun ma dai to sannan dai muna yin ta dai in ta yi ruwa rijiya in ba ta yi ba shadda da yawa haka suke yin ibadar Allah da a bisa zaɓin kansu ne wasu ba za su zaɓi musulunci ba amma an suna yin musulunci ne saboda an haife su a cikin musulmai kuma haka suna yi ne kawai abinda ake cewa eye service ko saboda ana gani kar in ya samu kansa inda ba a musulunci ba zai yi ba kuma to wannan duk yana daga cikin makida da shaidan yake kokarin kimsawa mutane dan ya raba sai tafarkin Allah shi ba komai bane dan abata ne kyashi yake tunda an ce shi dan wuta ne to annabi adamu dan sai da ya nuni hadha alladhi karramtahu alayya la ahtanikanna هو وذريته إلا قليلا ولا أحتنكن ذريته إلا قليلا yace wannan din da ka girmama shi a kaina sai na halakar da zuriyarsa sai kaɗan kawai za su kira Allah ka samu na cikin kaɗan ɗin to iblis sai ya wannan alƙawar duwa gaban Allah ba yace wala amurannahum kuma sai na yi ta umar umarnin su fa da yubattikunna azanal an'am su dinga tsatsa ga kunnuwan dabbobi wani abu da ake zamanin shirka can shirka ta baya zamanin ƙuraishawa zamanin jahiliya suna tsaga kunnuwan dabbobinsu eh wala amrannahum fala yubattikunna azanal an'am wa qad fu'ila zalika bil bahaya malaje sun aikata irin wannan game da bahira bahira bahair shine jam'i na bahira fashaqqu azanaha suka dinga tsaga kunnan bahira jam'u bahira wace ce bahira naqatu taguwa ce mutum yana da taguwa talidu arba'ata budunin wa ta'ti bi khamisin unsa sai haihuwa maza daya biyu uku hudu a jere duk maza take haifa da ta haifi ta biyar sai ta haifi mace to ne ita suke cewa bahira to irin wannan sai su ba ta wani abin nan na musamman eh sai su ba ta wani matsayi na musamman fa yuharruru na halin tawagi sai su ce wannan ita an sake ta ta gumaka ce kawai duk dabbar da ta yi irin wannan jerin gwanan dabbobi ta haiku maza maza maza guda biyar sai ta haiku mace kuma ai maza maza guda hudu sai ta haiku ta biyar mace to sai su ce wannan sun sallama ta a gumaka shi ne can gaba za mu ji suratul ma'ida inda Allah ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala hamin nau'o'in dabbobi ne walakin allazina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa aktharuhum la ya'lamun ko la ya'qilun to irin wannan sai su tsaga mata kunne yadda in an sake ta nonanta ba a sha ba mai shan nonanta sai masu kula da gumaka masu yin hidima a gumaka su za su tatsi nonanta su sha amma wani daban ba zai sha nonanta ba duk yadda nonanta yake da yawa kuma za a batta ba mai cutar da ita saboda an san waita gumaka ne kuma sannan da za ta mutu tunda su ba ruwansu da yanka idan ta mutu ma zai ce wai yankan Allah ne kisan Allah eh har goranta wa mumine suke ce to ku kun zabi abinda Allah abinda ku kuka kashe akan abinda Allah ya kashe kaga wannan duk wauta ne amfani da hankali ne duk mutumin da yace zai amfani da hankali akan gudanar da hidimar rayuwa to ya halaka ana amfani da shari'a ne ba amfani da hankali ba to irin wannan sai su ajiye ta sai su tsaga kunnanta kunna ake kamawa ita wannan taguwar sai a tsaga shi yadda kowa ya ganta ya san wannan bahira ce ba zai kula ta ba mun gane ko to shine yana daga cikin abin da wato ai alamo shi'ari ne na kafirci duk wani abu wanda ya zamanto alama ce ta shirka da Allah subhanahu wataala yana daga cikin umarnin iblis ba sai tsaga kunnan kawai ba duk wani abu wanda yake shi'ari ne na shirka da mutane mushrikai suka yi tamassuki da shi to yana daga cikin alƙawarin da iblis ya yi cewa sai ya sa mutane sun aikata kula da hikima ta musulunci shi saka hadisi ya inganta a cikin musnad na imam Muhammad bin Hanbal hadisi daga Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda yace amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an nastashrifa al-ayn wal udhuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana umarni idan mun zo zami layya ko zami hadaya mu ba da daraja a idanu da kunne idanu da kunne yace wala nubahi bi awra wala muqabala wala mudabara wala khalqa azwa karshen hadisi to dai shahidin anan yace anna tashrifal aina wal udhuna dan haka shi yasa sai aka ce dabbar da kunnan ta tsage mun gane ko dabbar da kunnan ta tsage daga cikin bahimatul an'am musamman tsagan ya kai rabi ko sama da rabi ba a yin layya da ita saboda me ta yi kamanceceniya da me da bahira wala Allah malamai suka ce wannan shine hikima da yasa aka ce ita kar a yanka ta domin Allah sai dai ka yanka dan cin nama an halatta ma amma wajen ibada ba za ka ibada da ita layya ko hadaya ba to wannan yana daga cikin alkawarin da shaidan ya yi cewa sai ya sa mutane sun yi haka ya ce wala amuran na kuma zan musu umarni falayu gayyarun na halkallah sai na musu umarni sun rika canja halittar Allah walwashimu wato za su dinga yin alwashimu mai washimu mai alwashimu a ba wishi da bane akwai wani suna da yake faɗa yanzu tatu ko? mun gane tatu eh zane-zanen nan su asali daɗin yadda suke yi mata ne suka fi irin waɗannan ababe akwai alwashimu akwai alwashiru akwai annamsu akwai attafliju duk mata ne suke waɗannan abubuwa wai kwalliya ce haka amma kuma canja halittar Allah ne kaga shi alwashimu sukan sami a wannan abin nan allura allura ake samu ko a kunci ko a goshi ko a wani waje dai a fuskar su inda suke sha'awa sai a fufuda a bufuda a huhuda jini ya fita a jera dugo dugo dugo dugo ko guda kaza yadda sai ga dama a goshi ma ayi ko a wani gu ayi ko kuma zo kan labba ayi a sassoka a sassoka sai a kawo wani abu baki sai a saka kan jinin to idan aka shafa wannan abun da suke sawa bakin to sai zaman to ya zauna permanentin shine alwashi ko yanzu mata wanda suke ahirat za ga suna yi sai a dan soka nan a soka nan a soka nan sai a dan saka kaga dugo dugo kamar tawadar Allah ba tawadar Allah bace eh na fata language da muke faɗa ne da ko ana cewa tawadar Allah ai dai an gane abin da yake nufi akwai matan matan shiwa su ma suna irin wannan a bakinsu labban sai su sassoka sassoka yi jinin sai saka sai gan shi ya yi baki sun yi zane baki permanent kuma yake zama washi mu ne al'adar larabawa ne a zamanin jahiliya haramun ne an hana wannan sannan akwai alwashir alwashir shi ne wato asiranta abin nan haƙori a feke jikin haƙori sai ya sirara misali idan wani ya ɗanyi tudu to sai a daidaita su a daidaita su kama musu filasta to shi ne washin sannan akwai annamsu shi kuma annamsu jira ce sai a tintisge gashinta a tintisge wasu malamai suka ce hatta askewa a aske gira sai a siranta ta wasu ma aske giran suke gaba ɗaya yanzu sai a aske ƙwarai da gaske sai sa aske giran gaba ɗaya kuma sai a saka gazal a ja gazal yadda ake so an aske giran to duk wanda yana ciki annamus sannan akwai at-taflij at-taflij shi kuma shine a feke hushiriya ai hushiriya ka mun santa to mutum mace batta da hushiriya anan sai ta feke ta feke ta feke ta feke akwai wanda gwanaye da suke yin irin wannan sai a feke a feke shikenan sai hushiriya sai ta fito mata tsakanin hakwani wannan dukkan sa suna yin su ne lil hasani don a samu kyau wai suna yi ne don su yi kyau su zama attractive to wannan duka yana daga cikin irin waɗannan ababe da shaidan ya yi alkawari cewa sai ya sanya waɗansu sun yi shi saka hadisi ya inganta cikin bukharu da muslim hadisi da aka samu daga abdullahi ibn mas'udin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu washimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanammisat wal mufallijati lil hasan al mughayyirat khalqa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine ma waɗanda suke yin wato alwashimu da kuma waɗanda za su je su musu wadda aka yi ma da wadda ta je ta yi ya tsine ma waɗanda suke yin annamansu da waɗanda ake yi wa sannan kuma ya tsine ma waɗanda suke feke haƙwararsu wai don su sami kyawu annabi ya ce almughaira ta halkan lawa da suke canja halittar Allah to kaga iblis ne alƙawari sai ya sanya sun canja halittar Allah yanzu abin ya zama tuwa intishari mata sun koma yin bleaching wai kowa sai ta zama fara Allah ya halice ki baka da babanki da uwarki ke har kakarki ma duk bakake ne kuma dole sai kin zama fara ke iyayen naki da suka zama bakaken kasawa suka yi suka zama bakake haka Allah ya nufi ya halice mu to amma wata ita dole sai ta zama fara musamman tana ganin arewa 24 masu iya shege ga suna suna memmelewa jikinsu ita ma sai ta mele to wannan duka ya suna daga cikin masu canja halittar Allah wanda Allah ya tsine musu waɗanda Allah ya tsine musu manzon Allah ya faɗa kuma ga Qur'ani ya nuna mana abinda Iblis tsinanne ya alƙawari sai ya sanya mutane kenan waɗansu yi allura waɗansu nemi mayuka shashafa jikinsu ya zama to kaza wannan duk yana daga cikin canja halittar Allah wata malamai suka ce yana daga cikin canja halittar Allah mutum ya yi dayin ɗin gemunsa furfura furfura ta fito mutum sai ya dayin kasa ko wanda yansu wai ba sai yadda sun tsufa ba Allah kuwa mutum ya ta faman ɓoyewa furfura ita kuma daraja ce ubangiji ne Allah ta'ala ya ce Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا haka tsarin Allah yake Allah shi halicce ku daga rauni tun kuna dugun mani kuka zamanto yaran da aka haifa ba ku da ƙarfi in an barka kulya ma sai ta yago ne ka duk ta halaka in ba wani a kusa ko ba haka bane kana da rauni sai ya ce sun maja'ala min ba'adi za'afin uwa sai ya sanya ma ƙarfi bayan wannan raunin ka zamanto ga kanan gurjejen saurayi kato mai karfin jiki in noma kake yi kunya kai zaka kai masu yawa in daukan buhu ne nan da nan zaka daga kaga mutum kakkarfa Allah ne ya maida kai haka da kana da rauni yanzu sai maida ka mai karfi sai ce thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'afan sannan bayan wannan karfin naka kuma sai sanya maka kuma wani rauni wani irin rauni ne tsufa shi yasa yace wa shayba akai adafi ba a ce ba'afan ɗin kawai ba sai aka ce ba'afan wa shaiba sai aka sanya maka rauni da kuma furfura da haka tsarin Allah yake ya sanya mutane to da haka wannan canjawa da ake yi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin da ya inganta bukhari ya kawo lokacin da ya fatahu makka an kawo abu kuhafa abubakar siddiq ya kawo babansa ya mubaya'a ga annabi baban ya tsufa sosai aka ce furfurarsa yadda ka san auduga kansa da gemunsa kaman auduga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ganshi sai ya tashi ya ce da kun bar wannan tsofan ya zauna a gida ai ni ne zan je wajensa abubakar ya ce ya manzon Allah shi ne ya dace ya zo wajenka kai ne jagora to bayan da ya mubaya'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa kuka bar masa fitrarsa haka sai ce ghayru hadha wajtanibu sawada annabi ya ce ku je ku canja masa kalan furfuran nan tasa amma ku ne sanci baki kaga nan ya halatta ka sanya jajajaja ko ka sanya yalo in kana so korai ma ka sa duk kalar da kake so za ka iya sanyawa su larabawa a dacen sai su ɗauki lalle alkhidab sai su sanya sai ya ja gwargwadon yadda ka sa lallan gwargwadon yadda gemun zai turu amma annabi sai ce waji tani musawad amma ku ne sanci baki me yasa ya ce ka ne sanci baki yanzu duk wanda ya ga mutum gemunsa jazar ya san cewa furfura ce aka yi mata kwalliya ko ba ka ba ne amma idan mutum aka gan shi gemunsa baki kirin za a kaddara cewa yana da furfura ya canji halittar Allah ne yanzu ya fada cikin canji halittar Allah kuma ya saba wa abin da annabi ya ce wa jitani gusawa to wannan shi ma ya fada wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wakila wasu malamai suka ce falayu gairun na halƙallah halƙallah ana ana nufi addinin Allah sai na umarce su su canja addinin Allah yadda Allah ya tsara addini aka halicci mutane suka zo duniya akan tafarki sai ya fashe su sun bar wannan tafarkin domin kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mawludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi kowanne da ana halittarsa ne a kayan musulunci kuma haka yake zuwa duniya iyayensa ne suke maida shi ba yahude ko kuma su maida shi kirista ko su maida shi ba majuse ma'ana irin mutanen da ya samu kansa ciki ya tashi to in ya zama mai gurɓataccen addini su ne suka tsora shi amma shi kan asliyan shi yasa malamai suka ce da a ce za a samu yaro wanda bai san komai ba aka bar shi shi kadai ba tare da kowa ba kuma Allah ya rayar da shi ya tashi a haka to zai tashi da zuciya ce mai aqidar musulunci zai tashi muwahhidi ne saboda shine fitratan lahi allati fatara an-nas alaiha tafarkin da dama Allah ya halicci mutane akan sa kenan to shine wasu malamai suka ce wato falaw yughayyirunna khalqallah aydinahu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratan lahi allati fattara an-nasa 'alayha la tabdila limadha la tabdila li khalqillah ay li dinillah abinda ake nufi kenan a wannan aya fitratan Allah tsari ne na Allah allati fattara an-nasa 'alayha wanda Allah ya halicci mutane akan wannan tsarin la tabdila li khalqillah domin babu musanyawa ga addinin Allah to dan sai suka fassara nan fa lil ghayrun khalqillah ana nufi yayi alƙawari sai ya sanya mutane sun canja addinin Allah hadisi ya inganta a cikin muslim daga iyab ibn himar yake cewa watan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce inni khalaqatu ibadi hunafa'a ni na halicci bayina masu addini ne masu kadaita Allah shine alhanifiyya faja'atuhum ash-shayatin amma sai shaydanu suka zo musu fajtalatuhum an dinihim sai suka kauda su daga addinin su wa harwamat alaihim ma ahalantu lahum har ma suka haramta musu abinda dana halatta musu kaga alƙawarin da shaidan yayi ya bayyana a cikin wannan hadithul qudsi wanda Imam Muslim ya rawaito daga Allah fala yughayyiru khalqallah shi sa wasu malamai suka ce aidina bil kufr ma za su dinga yin kafirci wa hilal ma harwama su rika halatta abinda Allah ya haramta wa tahrimi ma ahalla kuma su rika haramta wato su rika halatta abinda Allah ya haramta su rika haramta abinda Allah ya halatta wa may yattakhidhu ash-shaytana waliya duk wanda ya rike shaytan a matsayin shi ne majibincinsa ya tawallahu ya ihu zai rika jibintan shaidan ya rika masa biyayya duk abinda shaidan ya kimsa masa a ransa sai ya bi min dunillahi ya bar Allah faqad khasira khusranan mubina hakika yayi hasara hasara kuma bayyanan ne an ji Allah bayyanan li masirihi ila nar mu'abbadati alayhi domin zai tafi ne zuwa ga wuta wanda za ta tabbata a kayansa Allah ka mana tsari da wuta Allah ya ce ya'iduhum shi shaytan alƙawarin yake wa mutane shi yasa yake batar da su tulul amal wato yana ko tulul umur yana musu alƙawarin tsawon rayuwa ne sau da yawa mutum sai yake bin Allah subhanahu wata'ala yana jirawa sai ya tsufa matashi sai dinga yin abin da yake so ya tunanin su sai ya tsufa in ya tsufa shi ma irin yadda su malam wani da su alajuwa da suka yi shi ma sai ya koma ya zama ladanin anguwarsu ya rike carbi a ita istighfari shikenan kuma a jira mai kasancewa ta kasance an koma zuwa ga Allah kage yaudarar shedan ne yaudarar shedan ne innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba shi gane yake rayuwar nesa ne da ita kuma kusa take watakila ajalin yana nan kusa da shi bai sani ba to shedan ne yake yin haka sai yayi mutane alƙawarin cewa za ku san dogon rayuwa ya'iduhum wa yumannihim kuma sai ya sa musu buri ya musu wancan kuma ya sa musu buri burace burace nailil amal cewa za su samu burace buracen su fi duniya a nan duniya in wani abun alheri ne sai ce bari tukunna sai kudin yayi yawa sai kai yanzu kai da kake nema kake tattalin kudinka ka bari lokacin da kudin ya taru ka gina masallatai ka tona rijiyoyi ka yi wane ne sai sanya wa mutum haka ya hana shi aiki don kwafar da shi don dai aiki alherin shaidan baya so kai wallahi ko tasbihi ne kace zaka zauna kawai kace ba na zauna ne tasbihi na minti biyar to shaidan zai ce maka mm sai ya kawo maka wani tunani aka san wannan in aiki alheri zaka yi zai ce a'a bari lokaci kaza ba sai kai ba kana zaune za ka ce kai yau fa juma'a ne ya kamata na je na gaida babu wancan na dade ban gaishe ta ba dattiji wannan kanwar baba ko iyar baba ko ya kamata in je in sada zumunci wajen wani sai ce to yanzu a irin wannan yanayi ka san cewa tana da abin nan ba ta da shi cikin wannan yanayi na wahala yanzu ba kuɗi ne iya ɗari biyar ne aljihunka kuma gashi za ka yi kaza na naira ɗari uku kuma watakila yara gobe za ka ba su kuɗin makaranta da za su tafi ka bari mana ai akwai kuɗi zai zo idan ya zo ka ga da naira dubu aljihunka sai ka je sai ka bata to sai a kai baɗiwar haka baka je ba shi bukatarsa ta biya ai ya dai hana ka dama kullum shi abin da yake so duk aikin alherin ka yunkura ya hana ka shi ya saka maganin shaidan daga aikin alherin ya kimsu a ranka yi shi daga yaɗar su a ranka nan take ka aikata wanzar da shi to insha Allah in kada wannan uslubin zaka san nasara akan shaytan bi idnillah amma in kace zaka sanya wa aikin alherin lokaci to zai san nasara akan ka ya'iduhum wa yumannihim Allah ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura amma fa shaytan baya musu alƙawarin komai sai rudi kawai kun san shi shaytan dan rudi ne rudan mutane kawai yake ai ba ƙarya yake fada ma da yake walgurur abin da ake nufi da rudi izharun nafa'i zai bayyana maka akwai amfani fi ma fihi darar a cikin abin da kuma cutarwa ne abin da yake da cutarwa sai jama'a akwai amfani a cikin aikata abin da kuma yake da amfanin sai nuna maka cewa akwai cutarwa a ciki akwai takura wa hadha alwa'du wannan alƙawarin da shaytan yake yi in ma bayna khawatir fasida ya sanya wa mutum mummunan tunani aw bi alsinati awliyaihi ko kuma ta harcan waliyansa waliyansa in ma daga cikin mutane ko daga cikin aljanu aljanu su yi umarni ta hannun bokaye a ce wani aikata kaza shikenan sai je aikata a taurarin ka ai suna haske ba komai kawai aikata a akwai sauran abu a gaba akwai sauran rayuwa sai bokaye su ga mutum kaga an faɗa ya faɗa ta harcan waliyansa ko kuma wanda daga cikin shaidanun mutane sai ya yaudara mutum ya hana shi yin aikin alkhair to a ranar alkiyama shi kansa iblis din a lokacin da al'amari ya tabbata aka riga aka yi hukunci ɗan wuta aka kora su wuta shaidan yana jagoranta sai su goranta wa iblis shi ya halakar da su shi ne ya ruɗe su shi ne ya yi musu kaza sai Allah ta'ala ya ba mu labarin abin da Iblis zai gaya wa mutane wanda ya halakar وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين في عذاب شديد shaidan zai gaya wa mutane a lokacin da aka yanke hukunci sun shiga wuta wanda suka yi daska shi idan suka ce masa ya halakar da sai ce a haka Allah ya muku alkawari mai kyawu cewa ku bi a manzanninsa kuma ku shiga aljanna ya ce ni kuma shi iblis kenan sai ya ce shi kuma sai ya musu alkawari na rudi sai suka saba ma alkawarin Allah sai suka munasa don haka sai ce falata mulumu ni wa lumu an kusa kar ku zarge shi ku zargi kawunan ku me yasa kuka bi shi shi ne fa zai gaya mutane haka a ƙarshen lamari kuma ya ce musu inni kafartu bima asharaktumuni min qabl duk hada Allah da kuka yi kuka hada ni da Allah kuka bar dokar Allah kuka bi ni kuka burudin da na muku to ni yanzu na baranta ba ni ba ku kayan na shata ko da hagu na hagu da ya ce ko zahira karka bi dai to kaga shaidancin kenan an sa shi ya aikata ba ku san hagu na hagu ba an sa shi ya aikata amma kuma ya ce ko zahira karka bi dai to kaga ya ce inni kafartu bima asharaktumuni min qabl to menene magani wasu wasun shaidan kana mutum ya bi shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa gurura ubangiji Allah ka kare mu daga yaudara ta shaitan Allah ya ce ulaika ma'awahum jahannam waɗannan makomarsu jahannama ce wala yajiduna anha mahisa ba za su taɓa samun makarkata daga jahannama ba inda mutum ya ɗauki shaitan shine jagoransa karanta aya
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندكلهم جنات تجري من تاتها الأنهار سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا
الله تعالى يقول والذين آمنوا ودند سنك إيماني كو وعملوا الصالحات سكي أيك نبري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار زاوش قدسوا الجنة وند قرمك قدانا كركشنت خالدين فيها أبدا سنا مدوما أتشكنت حر أبدا الله كسامو أتشكنسو وعد الله حقا القورن الله غسكياني القورن الله غسكياني بي الله بمنزون الله zaka samu abin da Allah ya maka alƙawarin insha Allah akul mutun yabi shedan yabi iblis ko yabi ƴan donarsa to in bai tuba bai mutu a haka zai samu kansa inda iblis yake wa'adallahi haqqan ai wa'adahum Allah zalika Allah yayi ma mu'minai wannan alƙawari wa haqqahu haqqa ya tabbatar da shi tabbatarwa wa man asdaqu min Allah qila shin wane ne kam yake Allah gaskiyar magana ai la ahada asdaqu min Allah qila ba wanda yake Allah gaskiyar magana she saka inna khayral kalami kalamullah inna asdaqal kalami kalamullah maganar Allah ita ce tafi gaskiya wa man asdaqu min Allah qila ay qawlan wa wa'ada Allah wa wa'ada Allah al-madhkur wannan alƙawarin da Allah yayi wanda aka ambata babu abin da yake shi zamantowa gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu kariya daga talalafar shaitan shaitan na koye da shaitan na bayyane Allah Ubangiji ya karfafa duga-duganmu wajen tsayuwa akan tafarkin manzon Allah sallallahu Alaihi sallama ya karɓi rayuwarmu muna matsayin musulmai muwahidun la nushirku billahi ahada abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muke kuskure Allah ya kai mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum